alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala
babul istitaba na'am babul istitaba babun al istitaba ay talabu talabul talabul insan tiba nafsihi mutum ya nemi wato tsarkake kansa shine ma'ana al istitaba
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am قال حدثنا أبو معاوية yace haddathana abu muawiya muhammad ibn khazim ad-darir da waki' ibn al-jarrah عن الأعمش daga al-amash sulaiman ibn mahran ها.
ya hawala sanadin قال وحدثنا يحيى بن يحيى واحد يتي وحدثنا يحيى ابن يحيى شيني التميمي النسابوري كو واللفظ له وانا لفظ الناس ني قال أخبرنا أبو معاوية يتي اخبرنا ابو معاويه عن الأعمش دغ الاعمش عن إبراهيم دغ ابراهيم شيني ابن يزيد النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد دغ عبد الرحمن ابن يزيد ابن آه، ابن يزيد النخعي عن سلمان دغ سلمان سلمان الفارسي رح- رضي الله عنه قال يتي قيل له an ce ma Salman قد علمكم نبيكم صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم وسلم.
كل شيء annabinku sallallahu alaihi wasallam ya koya muku komai حتى القراءة hatta alkhira'ata hatta yadda za a yi tsuguno
قال faqal yace فقال sai kut- sai salmanu yace أجل yace haka ne لقد نهانا أن نستقبل القبلة hakika ya hana mu mu fuskanci jihar kibla لغائط أو بول domin bayan gida au bawlin ko bawali أو أن نستنجي باليمين ko mu yi tsarki da hannun dama أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ko mu yi tsarki da hoje da baskai guda uku ba أو أن نستنجي برجيع أو بعظم ko mu yi tsarki da taroso shine wato bayan gida na dabba au bi azumin ko da kashi قال حدثنا محمد بن المثنى na'am قال حدثنا عبد الرحمن abdurrahman shine ibnu mahdi قال حدثنا سفيان yace haddathana sufyan shine ath-thauri عن الأعمش daga al-amash ومنصور da kuma mansur عن إبراهيم daga ibrahimun naha'i عن عبد الرحمن بن يزيد daga abdurrahman ibn yazid عن سلمان daga salman قال yace قال لنا المشركون mushrikai sun ce mana إني أرى صاحبكم يعلمكم ni ina ganin ma'abucinku yana koya muku حتى يعلمكم القراءة har ma yana koya muku yadda za ku yi tsuguno وقال sai ya ce أجل haka ne إنه نهانا أن نستنجي hakika shi ya hana mu أحدنا da بيمينه ɗayanmu ya yi tsarki da hannunsa na dama أو يستقبل القبلة ko ya fuskanci ƙibla ونهى عن الروث kuma ya hana taroso da ƙashi da ƙasusuwa وقال ya ce لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار kada ɗayanku ya tsarki da abin da bai kai hoge guda uku ba wannan faɗinsa alƙad allama kun na biyu kun kulla sha'in illa hattal khira ya tamil cewa yana gaya musu ta fuskar yabo ne wato abin mamaki komai an koya muku ya tamil kuma kan cewa ta fuskar isti- istihza ne Eh, cewa hatta hatta yadda za ku yi tsuguno ma sai an koya muku Mm, na'am Mm, na'am matakala wannan sanin da an ibrahim Mm, da sai na hali mm.
idan da taimi ne za a yi ya za a gane
a ai da taimi ne ibrahim ibn yazid ta- shi da muhammad ibn ibrahim ne ai wancan at-taimi muhammad ibn ibrahim at-taimi kuma wannan isnadin ai kufi ne shi kuwa muhammad ibn ibrahim at-taimi madani ne na'am
قال حدثنا زهير بن حرب na'am قال حدثنا روح rawh ibn ubada al-qaisi قال حدثنا زكريا بن إسحاق hadda- yace za- haddathana zakariya ibn ishaq قال حدثنا أبو الزبير yace haddathana abu zubair al-makki أنه سمع جابرا يقول cewa ya ji jabiru yana cewa نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana أن يتمسها بعظم أو ببعض wato a shafe najasa bi azumin da wato kashi au bi ba'arin ko da kashin jaki قال وحدثنا زهير بن حرب na'am وابن نمير da abdullahi muhammad ibn abdullahi ibn numair قال suka ce حدثنا سفيان بن عيينة haddathana sufyan ibn uyayna قال ha ni dai anawa ya hawala sanad قال وحدثنا يحيى بن يحيى ya kuma yace wa haddathana yahya ibn yahya واللفظ له wannan lafazin na, na riwayar sani قال yace قلت لسفيان nace ma sufyan ibn uyayna سمعت الزهري sami'ta az-zuhri سمعت الزهري الزهري kaji zuhuri يذكر عن أبي yana ambato daga ata ibn azid al-laifi عن أبي أيوب daga abi ayyub al-ansari أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce إذا أتيتم الغائب idan kuka zo ma bayan gida فلا تستقبلوا القبلة kada ku fuskanci kibla ولا تستدبروها kada ku juya mata baya بول da ولا- bawali ko da ba- ko da bayan gida ولكن شرقوا sai dai ku fus- sai dai ku kalli gabas ko ku kalli arewa saboda su madina ne madina in suka aka kalli gabas ko aka kalli arewa shine ba a- ba a kalli kibla ba ba a juya mata baya in aka kalli gabas ko yamma eh gabas ko yamma shine ba a fuskanci kibla ba ba a juya mata baya ba na'am قال أبو أيوب abu ayyub al-ansari ya ce قدمنا الشام sai muka zo sham فوجدنا مراحيض sai muka samu sun yi banɗakuna قد بنيت an gina su ibalal qiblati suna fuskantar qibla
فننحرف عنها sai mu kauce gabar sai mu kauce ma qiblar wa nastaghfir ونستغفر wa الله.
nastaghfirullah mu nemi gafara Allah قال نعم yace eh na'am waye yace qala na'am din wanda aka yi wannan baya eh wane ne aka yi tambayar eh sufyan ibn uyayna ahsantum na'am ku rinka istihzar na'am sai yace na'am kaga wannan baya cikin hadisin yana ce alaka da sanad ne na'am wannan ya nuna cewar shi Abu Ayyub al-Ansari ya dauki hanin da aka yi na istiqbal da istidbar hatta a cikin bunyan wanda yake kuma shine mazhabar wadansu daga cikin malamai cewa ko a cikin gini ne mutum ba zai fuskanci in mutum a ya fuskanci kibla zai zamanto ya saba wannan hadisin shi yasa suke istighfari duk da suna kaucewa amma wani ya nuna wara'un sahabbai sa matakar su sai su nemi gafara Allah na'am قال وحدثنا أحمد da za Allah waɗanda suke irin wannan su ne za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su umarni sai na Ali ya zamanto khalifa sannan su saba masa na'am alaikum salam iska ta Suleiman da Sufyan ibn Uyayna shi Samitu Zuhriya. Na shi kace Samita.
a sami'ta a ƙilal sufyan ibn uyayna sami'ta zuhriya ai shine ai ba zai zama to sami'tu ba ƙila li sufyan ibn an ce mu sufyan ibn uyayna sami'ta zuhri shi yasa ai kaga qala na'am yazo a can duk hadisin ya- daga nan yazo a matsayin tambaya ne an shafi hamzatul istifham ne asali shine a sami'ta zuhriya eh Eh. na'am Na ce kala mulkin Sufyan ibn Uyayna Samitu Zuhriya. Sami'ta A'a, a sami'ta zuhuriya ai babu a'a babu hamza din sami'ta zuhuriya wannan wasalin da suka yi maka na sami'tu kuskure ne eh fataha ce ka gyara ni ka gani nusa ta ga ta nan fatahar balo balo a bayyane Kai ma na- eh alaikum salam na'am ولكن شرقوا أو غربوا نعم ba lafazin wani sai ake gane hukunci kenan tunda mun kamar mashin karen ya dace da kibla ne eh shine aka ce ai shi sa nace ai wannan ga Madina da wanda suke ala samatil Madina don su suke a samatil Madina wato wanda suke kudancin Makka wanda suke ku- a arewacin Makka kai duk wanda kiblarsa take wato gabas ce ayewa kiblarsa take kudu ko arewa to shi sai yayi in yana so ya aiki da wani hadisin sai ya zama to sharriqu aw gharribu mu ku anamu sai mu ce a abin nan a a- a yammimu aw aw yamminu yamminu aw ya- aw sha'imu aw ash'imu na'am na'am to kun ga hadisai kun ga hadisai guda biyu ko na istiqbal da- na hani ga istiqbal da isti- hadisin Salman da hadisin Abu Ayyub na'am قال وحدثنا أحمد بن الحسن na'am بن خراش na'am قال حدثنا عمر بن ba Abdurrahman ibn Khirash bane ba fa kar ku dauka na'am قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب na'am قال حدثنا يزيد yace haddathana Yazid يعني ابن زريع yana jin yana nufin Ibn Zuray قال حدثنا روح yace haddathana Rawh ibn Ubada عن سهيل daga Suhail ibn Abi Salih عن القعقاع daga Al-Qa'qa عن أبي صالح daga Abi Salih عن أبي هريرة daga abi hurairata عن رسول الله daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce إذا جلس أحدكم على حاجته idan ɗayanku ya tsuguna domin biyan bukatarsa فلا يستقبل القبلة kada ya ولا fuskanci يستدبرها.
kibla kada ya juya mata baya Kun ga hadi- eh, sahabi na uku kenan da ya ruwaito wannan abu huraira
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة eh ابن كعنب alqanabi
قال حدثنا سليمان ya na'am ya ce haddathana sulaiman يعني ابن yana بلال nu- yana nufin ibnu bilal عن يحيى بن سعيد al-madani daga yahya ibn sa'id wannan shine al-ansari عن محمد بن يحيى daga muhammad ibn yahya ibn umara عن عمه daga ba سعيد.
daga baffansa wasi' ibn habban na'am قال yace كنت أصلي في المسجد na kasance ina yin sallah a cikin masallaci وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة abdullahi ibn umar yana jingina bayan yana ya jingina bayansa ya zuwa ga alqibla فلما قضيت صلاتي yayin da na gama sallata انصرفت إليه من شقي sai na sai na sai na tafi zuwa gare shi min shiƙi ta gefe na فقال عبد الله sai abdullahi yace يقول ناس waɗansu mutane suna cewa إذا قعدت للحاجة idan ka tsuguna domin biyan bukatarka تقول لك takunu laka da lilhajati takunu laka da wata bukata wadda ta kasance a gare ka shine ta bayan gida ko bawali فلا تقعد مستقبل القبلة kada ka tsuguna kana fuskantar alƙibla ولا بيت المقدس wala kana fuskantar baitul maqdis قال عبد الله domin shine ma'anar istidbar din ga mutanen madina na'am قال عبد الله abdullahi yace ولقد رقيت على ظهر بيت ku haƙiƙa na hau kan tsoron wani gida فرأيت رسول الله صلى الله sallallahu عليه alaihi wasallam وسلم sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsugune على نبيتين akan tubala guda biyu مستقبلا بيت المقدس yana fuskantar baitul maqdis لحاجته ga wato biyan bukatarsa ta tsuguno shine ibn ibn umar ya riko da ita waɗansu malamai kuma suka ce a'a wannan hususiya ce wa zahir a shine abinda jumhur suka yi riko da shi kenan su imam malik da imam shafi'i wa kadhalika riwaya a martabar mah ahmad wannan zamu ce alqaul muqaddam al-fi'l a'a laisa ala itlaqi eh waɗansu su ne suka ce alƙawul muqaddamun alal fi'l shi ne suke shaukani kenan fi'luhu la yu'aridu qawlahu al-khassa bina Mm. Mm. ku bari in Allah ya da ku hakuri zamu zo mas'alar a usul dan amma da da na so eh, ah, tunda bai kawo ta ba a cikin taqrib mu kyale ta za ta zo mana cikin maraqi saboda al-qarafi ya kawo ta bit tafsil a cikin tanqihul fusul a tanqihul fusul jiya na dauko littafin a yanzu jiya na karanta littafin na dauko shi to amma sai ga mu kyale mu gama taqribul wusul din wayannan misali din zamu zo su cikakku a cikin maraq saud na'am insha Allah
قال حدثنا أبو بكر بن أبي amma mas'ala ce wadda yake an saba shi yasa malamai suka saba a nan din ka san wannan mas'alar mazhaba tara ce shaukani ya kawo su a cikin nilul awdar mazhabobi tara ne ra'ayi tara ne akan wannan mas'alar al istiqbal wal istidbar ba tara ne ko takwas ne takwas ne muta'akkid to mumkin wal adad la mafhuma lahu eh na'am قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا محمد بن بشر العبدي نعم قال حدثنا عبيد الله بن عمر daga ayace hadathana ubaidullah ibn umar al-umari عن محمد بن يحيى daga muhammad ibn yahya ibn habban عن عمه واسع بن حبان daga mahaifinsa daga baffansa wasi' ibn habban عن عن ابن عمر daga abdullah ibn umar قال yace رقيت على بيت أختي حفصة na hau kan soran gidan yar uwata hafsa فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا بحاجته sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsugune ga bukatarsa مستقبل الشام yana fuskantar sham مستدبر القبلة yana juya ba ya juya ma kibla baya wannan su ne bab su ne al-istitaba na mun gama wannan babin sai wani babi kuma mai bin shi النهي عن الاستنجاء باليمين babun nahyi an al-istinja'i bil yamin babun hanin mutun yayi tsarki da hannun dama
قال حدثنا يحيى بن يحيى Hadd- na'am al-naysaburi قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي na'am عن همام daga hammam ibn yahya al-audhi عن يحيى بن أبي daga yahya ibn abi kathir عن عبد الله al-ta'i بن أبي daga قتادة abdullahi ibn abi qatada عن أبيه daga babansa shine abu qatada rabi a- a- faris rasulillahi sallallahu alaihi wasallam قال yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه kada ɗayan ku ya rike azzakar ya rike al'aurarsa biyaminihi da hannunsa na dama wa huwa yabul alhali yana bawali ولا يتمسه من الخلاء بيمينه kada ya shafa abu- a- a- wato ita najasa kada ya- kada ya shafe ta ya- kada ya shafi wani abu na najasa bi yaminihi da hannunsa na dama ولا يتنفس في الإناء wala ya tanaffas fil ina kuma kada ya numfashi a cikin ruwa a cikin kwarya ta shan ruwa wannan a- illan saboda karrama hannun dama kada saboda karrama hannun dama shi yasa hannun dama ba a yin abu da shi sai abin da yake kyakkyawa amma ba kamar yadda jiya muka shekarar jiya muka ji wani karatu ba wai in za ka gaisa da musulmi ka gaisa da hannunka cikakke haka amma in ba musulmi ba ne sai kai haka nan kawai za ka sai ka zaɗe ce wannan karatu daga ina yake kuma ba shi da asali wannan eh eh in an je in za ka ba wani babban mutum abu shi eh to kai sai ka nika daga sai kai haka sai ka mika ta ta haka daga ƙasa ba shi kuma sai ya ɗauki nasa a sama eh irin wannan ayyadi eh eh saboda wani ai ai ai alheri ake maka ba in an karba eh eh, alheri ake maka in an karba eh ai ma'arufi ake maka in an karba na'am shi illarsa saboda kazanta saboda wani in yana yin wannan numfashi in yana in yana shan ruwa yana numfashi zai feso wani abu a ciki wani kuma wannan zai sa masa kyankyami kuma kasan ba su da isasshen ruwan ruwan shaka bani ne ba kowa ne ake ba shi a raba masa nasu ya sha shi shi kadai ba shaka ban ake yi to to kaga a wajen wannan idan mutum kai ka haramta ma wani wani yana da kyankyami ba zai iya sha ba ɗaya daga cikin illolin kenan kuma akwai janibin ta'abbud wanda ba mu sani ba a a zahir ko kai kadai ne ba za ka yi ba Mm. shi yasa din nake cewa wannan ɗaya daga cikin illolin ce akwai kuma janibin ta'abbud Mm. akwai janibin ta'abbud ibada wajen ibada kaga ya nuna kan cewa ko kai kai kadai ne ko ba da yawa kuke sha ba ba za ka yi wannan numfashin ba na'am
قال حدثنا يحيى بن يحيى na'am قال أخبرنا وكيع wake na'am ibn al-jarrah عن هشام الدستوائي daga hisham ibn abi abdullahi dastawai عن يحيى بن أبي daga كثير yahya ibn abi kathir عن عبد الله بن أبي قتادة daga abdullahi ibn abi qatada wannan al-kufiyun suna riwaya daga al-basriyun
عن أبيه da yahaya da wake kufiyun daga shi hishamu dastawa'i zuwa karshen basriyun na'am عن أبيه daga قال babansa abu kata da ya ce قال رسول الله صلى الله عليه manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce إذا دخل أحدكم الخلاء idan ɗayanku ya shiga wajen wajen tsuguno فلا يمس ذكره بيمينه to kada ya shafi al'aurarsa biyaminihi da hannun damansa
قال حدثنا ابن أبي عمر ya ce haddathana Muha- ibn abi umar muhammad ibn yahya ibn abi umar al-adani قال حدثنا الثقفي haddathana al-thaqafi shine abdul wahhab ibn abdul majid al-thaqafi عن أيوب daga ayyub as-sakhtiyani عن يحيى بن أبي كثير daga yahya ibn abi kathir at-ta'i عن عبد الله بن أبي daga قتادة abdullahi ibn abi qatada عن أبي قتادة daga abi qatada أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama نهى أن يتنفس بالإناء ya hana mutum ya numfashi a- a- ya hana ya yi numfashi wato mai shan ruwa fil ina a cikin kwarya وأن يمس ذكره بيمينه da kuma ya shafi al'aurarsa da hannun damansa وأن يستقيب بيمينه da kuma ya yi tsarki da hannunsa na dama gashi abinda al-imam nawawi ya ce qala al-ulama wan nahyu an at-tanaffus fil ina huwa min tariq al-adab makhafata min taqdhirihi wa natnihi wa suqut shay'in min al-fami wal anfi fihi wa nahwi dhalik wallahu a'lam amma kamar yadda muka ce wannan illa ce wadda take a juz'ul illa ba ya ta zama ita ce kadai illar ba tunda kowace illa in aka buga aka gaba wani abun nan a dole za a ce akwai ta'abbud tunda wannan a zahir umum ne ba sai in ana sha tare ba ko mutum ne yake sha shi shi kadai Mm. na'am babu tayammuni fi tuhuri wa ghairihi babin farawa da dama wajen yin tsarki da waninsa
qala wa haddathana yahya ibn yahya at-tamimi na'am قال أخبرنا أبو الأهوس na'am abul ahwas sallam ibn sulaim ko عن أشعث shine abul ahwas ko ko ba shi bane ma bashir kana da kokarin rike sunaye Mm. abul ahwas abul ahwas al-baghawi muhammad ibn hayyan akwai abul ahwas al-hanafi na'am sallam ibn sulaim shine sallam ibn sulaim al-hanafi
عن أشعث daga ash'ath عن أبيه daga babansa shine a- a- abul ash'ath An ash'ath Masruq.
ibn abil ash'ath an masruq daga masruq ibn al-ajda عن عائشة daga aisha radiyallahu anha tace إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم hakika sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance lalle yana son farawa da dama fa yana son tu- at-tayammun shine farawa da dama في طهوره fi tuhurihi a cikin tsarkinsa idan ya zo yin tsarki وفي ترجله da wajen taje kansa idan ya taje gashin kansa وفي انتعاله إذا da انتعل wajen sanya takalminsa daura fada- daura takalmi sa- sanya takalminsa fade idan ya sanya fa- idan ya sanya shi
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ na'am قال حدثنا al'ambari ya ce haddathana abi shine mu'ad ibn mu'ad al'ambari قال حدثنا شعبة ya ce haddathana shu'ba عن الأشعث daga al-ash'ath ibn abi Sh- ah, daga ash'ath ibn abi al-ash'ath عن أبيه daga babansa عن مسروق daga masruq عن عائشة daga aisha ummul mu'minin قالت tace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من- يحب التيمم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son farawa da dama شأنه a كله cikin dukkan sha'aninsa حين عليه a cikin sanya wato na alaihi takalmansa وترجله da tarajjulihi da taje kansa وطهوره da tuhurihi da kuma wajen tsarkinsa baki daya
باب النهي wannan ash'ath ibn abi sha'tha al-kufi ba ibn abi al-ash'ath ba ab- ibn abi al-ash'ath eh, ibn abi Sh- shine ash'ath ibn sulaim wa ibn abi Sh- ina- ibn abi sha'tha na'am al-muharibi al-kufi eh yana ruwaya daga ibn mas'ud amma kuma yana ruwaya daga aisha ai masruq abin nan ne danta ne min ar-radha'a dan ta dan ah, eh, dan aisha ne ta ɗaya daga cikin yan uwan aisha ta shayar da shi Eh. na'am shi masruq mutaakkid a'a abin nan abinda ah, Allah az-zahabi ya ce shine a abin nan ta sha yar uwar Aisha ta sha da shi in ban yi wahami ba yanzu yanzu haddar ba kamar da ba Abu Aisha al-Wadi'i al-Hamadani al-Kufi amma dai na taba ah, karanta tarjamar masruq a cikin siyar a cikin siyar ne na karanta nan bai kawo ba kawai da ya kawo ci- eh, cikin siyar alamin nubala ba na kawo cewar a cewa tabannatu aisha yana daga cikin muhadramin alladhina aslamu fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam mu ci gaba don karin lokaci ya tafi Ku- kwa duba insha Allah sai ku gani sai ku tabbatar mana
باب النهي عن التخلي في الطرق باب النهي عن التخ- عن التخلي في الطرق با- في الطرق والايش في البلاد wa fi dhilal babun hani mutum ya yi tsuguno a kan hanya wa fi dhilal da kuma a cikin inuwar mutane a ƙarƙashin inuwar mutane
قال حدثنا يحيى بن أيوب yahya ibn ayyub al-ghafiqi al-misri وقتيبة da qutaybah ibn sa'id وابن حجر da ali ibn hujr جميعا dukkaninsu daga isma'il ibn ja'far al-madani قال ابن أيوب shi ibn ayyub yace حدثنا إسماعيل حدثنا اسماعيل قال أخبرني العلاء yace akhbarani al-ala maula al-huraqa عن أبيه daga babansa shine yaqub abdurrahman ibn yaqub daga ba abu huraira أن رسول الله صلى الله cewa عليه manzon وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce اتقوا اللعانين ku ri- wato ku ku- ku- ku ji tsoron ko kuma ku kiyayi al-la'anaini masu la'anta guda biyu قالوا masu yawan la'anta اللعانان.
suka ce su wane ne masu menene masu la'anta har guda menene masu la'anta masu yawan la'anta ya rasulullah قال sai ya ce الذي يتخلى في طريق الناس wanda yake yin tsuguno a hanyar mutane أو في ظلهم ko kuma a cikin inuwarsu wannan lima a tariq lima fihi min ida'il muslimin bi tanjisi man yamurru bihi wa natnihi wa istiqdarihi wallahu a'lam na'am
باب الاستنجاء بالماء من التبرز
wannan yana cewa قال الخطابي وغيره من العلماء المراد بالذل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه وليس كل ذل يحرم القعود تحته فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت هائش النخل لحاجته وله ظل بلا شك wuri wato inda aka inda ah, ah, mutane suka mayar da shi shine wajen zaman su da wajen baccin ranar su kamar yadda ake yi a ƙauye za a ga bishiya eh, katuwa wata eh, wata kadaura kware kadaura fa to irin wannan nan ne aka hana la'an a a la'an din ba shi- sigatul mubalaga ne na ismul fa'il ne Eh, amma an yi amfani da shi saboda yana daga cikin majaz saboda shi da yake yi ai mal'un din ne shine wato wannan wajen shine zai sa ai sababin saboda shine yake sa ai la'anci mai yi a wajen Mm, ma- wanda ya su wa'annan wuraren wanda ya yi wanda ya yi wannan idayar za a- duk kowa zai la'ance shi don kowa ya zo wucewa sai ya la'ance shi saboda haka la- a- a yi bai kamata ya yi a ce wuraren da suke sawa a la'anta to amma sai aka kira su masu la'antar ta babul majaz na'am
نعم باب الاستنجاء بالماء من التبرز Eh, nan ya ce sahibai la'an haka ya kira su a yi mana saboda an an cuce su kuma wani abu ne wanda yake bisa ɗabi'a za su yi wanda ga ya gani zai ce kai allah ya tsine wanda ya mana kai na'am ban aiki da za ka ga alaƙa shi ba
na haɗaka Eh, na makaranta ko na masallaci shi ma za ka ga yawanci ana samun shi ma la'anai ne ne ba wai da shi ba abin da ke shi
eh Gaskiya
gaskiya ne a da abin da zai cutar da mutane sai a yi ilhakinsa amma dai nassi akan wannan ya zo to amma aka duba illar to illar za ta haɗa waɗansu abubuwa da dama na'am na'am
باب الاستنجاء بالماء من to wannan kun ga yanzu kun ga kamar wannan is- wannan hadisin kun ga wannan shi al'ala ibn abdurrahman ibn yaqub maula al-huraqa hasanul hadith hadisinsa ba fiqa bane ba sahihi ne li zatihi ba amma gashi muslim ya kawo hadisinsa Mm. to saboda haka kaga irin wannan sai a bincika a gani me yake masa mutaba'a ko shahid domin ya cika sharaɗin muslim amma wannan hadisin din ba sahih li zatihi bane Uh, amma aka duba shawahid dinsa sai a samu ya kai sahih li ghairihi to shine ta'arifin da ibn hajar da din yake fada yake cewa ibn hajar ya ce na'am Mm. na'am باب الاستنجاء بالماء من التبرز باب الاستنجاء بالماء من التبرز babin wato mutum ya yi tsarki daga ruwa daga wato abin da ya yi na bayan gida
قال حدثنا يحيى بن يحيى na'am at-tamimi قال اخبرنا خالد بن عبد الله khalid ibn abdullahi al-wasiti An Khalid.
al-tahan an khalid wannan khalid din na biyu shine khalid ibn mihran al-hazza عن عطاء بن ابي daga ميمون ata ibn abi maimuna عن انس بن مالك daga anas ibn malik ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم.
دخل حائطا cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani lambu وتبعه غلام wani yaro ya bi shi معه ميبة yana tab- yana ri- tare da shi akwai wato butar alwala وهو أصغرنا shine mafi karanci shine maf- ma- mafi kankantan mu فوضعها عند سدرة sai ya ajiye wannan buta inda sidra a karkashin wata bishiyar magarya فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai حاجته manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama tsugunansa فخرج علينا sai ya fito mana وقد استنجى بالماء alhali yayi tsarki da wannan ruwa shine ya shahid dan saboda abin da yasa ya- ya akada shi saboda ah, mutanen Hijaz mutanen Makka ba su san istinja ba har suna inkari suna cewa alwalan mata ce Eh, su da hoge suka sani Eh, na'am istijmar suka sani su ba su san cewa mutum in ya tsuguna ya yi istinja'i ba shi yasa ma har waɗansu suke inkari لم ما ما استنجى رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، منذ آه، آه، م- م- منذ أنزل عليه الوحي tunda aka saukan masa wahayi bai taɓa yi ba akwai riwaya da ta yi wan- da take faɗan wannan to wannan rawin yana hukunci ne da iliminsa to kaga wannan hadisin na anas ya tabbatar da istinja'i da ruwa daga anna- cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na'am قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am قال حدثنا وكيع waki ibn al-jarrah وغندر da gundar muhammad ibn ja'far عن شعبة daga shu'ba ibn al-hajjaj ها.
ya hawwala sanadi قال وحدثنا محمد بن المثنى na'am واللفظ له lafazin wannan lafazin na riwayar sani قال حدثنا محمد بن yace المثنى.
haddathana muhammad ibn ja'far قال حدثنا شعبة yace haddathana shu'ba عطاء بن أبي daga aba ibn abi maimuna أنه سمع أنس بن مالك cewa ya ji anas ibn malik yana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga wajen yana shiga wajen ah, tsuguno فأحمل أنا وغلام نهوي sai da ni da wani yaro nahawi wanda yake kamar- kamata wato yaro kamata إداوة من ماء idawatan wato ita ce buta na ru- ta ruwa وعنزة wa ana zatan da karam- da gajeren mashi فيستنجي بالماء sai ya istinja'i ya yi tsarki da wannan ruwan to me amfanin kuma ya ɗauki ita ana zaɗin na'am na'am Su da- eh don ya suturce shi saboda in ya je yakan- yakan ne- yakan je nesa inda ba za a gan shi ba to amfaninta in aka kafa ta sai a yafa mayafi a kai sai ta yi wa mutum sutura Um, waɗansu kuma suka ce illarta shine ya rike ta don saboda in yana tsugune ko da aka ko kunama ko maciji ko wani ƙwaro wanda zai iya cutarwa sai a sai mutum ya buge shi tunda in yana tsugune din nan in ya gani kaga in ya tashi in mutum ya tashi a lokacin nan kaga sai a ga al'aurarsa Um, to amma in yana da abin da yake zai kare kansa yana tsugunan sai ya kore shi to wannan yana daga cikin abubuwa da wato masu tafiya a musamman a wur- a a dawa da ko yanzu irin halin tafiya da ake in an tsaya a ba- in an tsaya za a je kama ruwa din nan abubuwa ne da ya kamata a kula da su Eh. duk suna Eh, to kaji wai- wai wai ba wuka ba sai dai air pistol eh saboda kidnappers haka ne na'am قال وحدثني زهير بن حرب na'am وأبو كريب na'am واللفظ لزهير wannan lafazi na ruwayar zuhair ne قال حدثنا إسماعيل yace na isma'il يعني ابن yana علي nufin ibnu ulayya shine isma'il ibnu ibrahim ibnu ulayya قال حدثني روح بن القاسم haddathani ruh ibn al-qasim al-qaisi أنا عطاء بن أبي ميمون daga ata ibnu abi maimuna عن أنس بن مالك daga anas ibn malik radiyallahu anhu قال yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana fita fili domin biyan bukatarsa domin tsugunansa albaraz shine fili wato baban daki ya shi ike shiga ba فآتيه بالماء sai in zo masa da ruwa فيتغسل sai ya sai ya wanke sai sai ya wanke shi Rauh ibn al-Qasim sorry ina cewa al-Qaisi at-Tamimi ne Rauh ibn Ubada shine al-Qaisi Rauh ibn Ubada a ibn al-Ala shine alqaisi shi wannan mutaqaddim ay mutaakhir min at-tasi'a amma rauh ibn al-qasim at-tamimi shi min as-sadisa آه، من السادسة ثقة حافظ وإن كان ثقة فاضل له تصانيف ال- التميمي العنبري نعم سيمس أي أنا بس. إيه، إذا متاشي المسح على الخفين زي زو درسينا 41 kenan ko سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك wannan ashirin min alfitra dinnan fa ku binciko mana shi ku nemo ah, da Allah ku duba bainal imamain ina jin shi bainal imamain baya cikin baya cikin shamila